أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس دا يغباتا مني بلاغة الكناية to wannan darasi kuma matashin karatunmu shine atharu ilmil bayan fi ta'diyatil ma'ani atharu ilmil bayan fi ta'diyatil ma'ani wato tasirin ilmil bayan fi ta'diyatil ma'ani wajen kawo ma'ana kenan ashe yanzu a kalli ilmil bayan ne kallo na yalwa kallo a tsukake ta wani guri sai a kalli kuma menene yake kunshi da shi na abin da ya shafi tasiri wajen isar da sako ta hanya takaitacciya ta hanya da uslubi mai kyau ta hanya wacce take babu tashbihi tare da ita malam ya ci gaba da cewa zahara laka ya bayyana tun maka min dirasata ilmil bayan daga cikin darasin nan na da muka yi a baya game da ilmil bayan anna ma'ana wahidan cewa ma'ana guda ɗaya yusata wa ada'uhu za iya ba da shi bi a saliba da usluboba idda masu yawa wa turuq wa tara'ika muktalifa da kuma hanyoya masu yawa wato ma'ana sako guda ɗaya za a iya isar da shi ta hanyoyi mabambanta yanzu misali a hausa wani zai ce maka ungo wani zai ce karbi wani zai ce amshi wani zai ce taiga shi ka gani kaga ai sako ne guda daya amma ga hanyoya daban-daban to shine yake son yi mana bayani wa annahu qad yudau fi sura ra'i'a sannan kuma za a iya kawo maka sakon na ma'ana a cikin wata kayatacciyar sura min surat tashbihi daga cikin surorin tashbihi aul isti'ara ko kuma isti'ara wato ma'ana za a iya kama ka sakon ta hanyar isti'ara ko tashbih ko isti'ara aul majazul mursal ko kuma ta hanyar majazul mursal aul akali ko al majazul akali aul kinaya ko kuma kinaya to kun ga wannan shine ilmul bayan kawai gabaki da abinda ilmul bayan ke ne kusa faqad yusifu sha'iru haqiqa mawaki zai iya siffanta maka insanin wani mutum bil karami da karamci faya kulu sai ya ce maka yuridul muluku mada ja'farin wala yasna'una kama yasna'u walaysa bi awsa'ihim fil gina walakinna ma'rufahu awsa'u yuridul muluku abinda kawai sarakuna suke so shine suna son madaja afarin su kai fage su kai matuka irin na ja'afar wato su kai matsayin shi wala yasna'una kama yasna'u amma fa kuma ba sa aikata irin ba sa aikatawa kamar yadda yake aikata ma'ana irin abin da yake kyautatawa yin ma mutane da kyautatawa ba sa yi su to a shekenin kaga hauka ne ma ka ce kana son kai matsayin wani amma kai baka yin irin abin da yake na kyautatawa walaysa bi awsaihim fil gina kuma shi fa ba ya fi su wadata ne wajen ba ya fi su yalwa ne wajen wadata ba fa walakin sai dai ma'arufahu kyawawan ayyukansa ne na alheri ausa'u su ne suka yalwaci komai su ne mafi yalwa ma'ana su ne suka yi yalwa suka yi yawa suka yi faɗi don haka sai ya zanto ba a jin kowa sai shi kenan duk inda mutum ya zama mai yawan kyauta don mai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya buwayi kowa hatta kafirai sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da suka tashi rubuce-rubuce akwai wani George Bernard Shaw George Bernard Shaw mun karanta littafin shi lokacin da muke beard The Lord of the Flies novel ne rubuta novelist ne The Lord of the Flies game da waɗansu yara a lokacin yakin duniya ta biyu an dako za a kai su makaranta ana ta tafiya shikenan sai aka bugo jirgin saman su jirgin saman su ta tashi ta fada a wani on stranded island wani tsibiri wanda mahalukin nan adam bai taba zama kai ba to anan ne suka girma bayan sun girma suka zo kuma suna fada aka samu wani wani bangare da suka ware suka yi fada tsakankaninsu har da ecto da boss da waye da gas nan to mun karanta nobel din shi kanshi da ya rubuta tarihin mutanen da suka mulki duniya amma mulkin duniyan nan ba da kuɗi ba ba da sarauta ba sai dai da ɗabi'u da halaye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine na farko sallallahu alaihi wasallam shine na farko kun gani to haka yake duk lokacin da kake so ka ya yi suna ka shahara to ɗabi'unka da halayenka kawai za ka nuna mutane ka gani ba za ku taɓa isan mutane da dukiyanku ba sai dai ku ishe su da mene halayenku da ɗabi'unku wa haza kalamun baligun jiddan malam ya ce kaga wannan magana watan wannan waka magana ne magana ce mai balaga ma annahum lam yaqsud lam yuqsad fihi ila tashbih duk da cewa cikin sa ba a nufanci wani tashbihi ba ma'ana ba a kawo uslubin magana ta hanyar tashbihi ba aw majazin ko ta hanyar majaz ba wa qad wasafa sha'iru anan mawakin yana siffanta fihi cikin sa mamduhahu ya siffanta wanda yake yabo ne bil karmi da karamci yawan kyauta generosity ba wa annal muluka yuriduna an yablugu manzilatahu kuma sannan ga sarakuna suna son su kai matsayin shi darajar sa walakinnakum la yashtaruna alhamda bil mali sai dai ba za su iya siyan yaban ba da dukiya kama ya fa'alu kamar yadda shi ke siyan yabo da ɗabi'unsu da halayensa ma annahu laysa bi agna minhum duk da cewa shi bai fi bisu wadata ba wala bi aksar malam kuma bai fi su yawan kudi ba wa gadi amiru sha'ir wani lokaci kuma mawaki zai iya karkatuwa inda inda wasfi bil kalami wajen siffanta mutum bil karami da daraja da karamci kyauta ila uslubin akhar da wani uslubi kuma fa kudu sai ya ce maka kalbahar ya kazifu lil karibi jawahira judan wa ya ba'athu lil ba'idi sahaiba kalbahari wanda nake yabo din nan ya fai kama da teku ya fai kama da teku ka gani ina kamshi kamshi ya fita ne ko kamar ka kalle shi ka ce masa yayi kama da teku kaga tashbihi ne wannan ko ta yanda yanzu dai kai kasan babu inda zai wuce da jakan tararinsa face an mene an ji kamshi to haka shi ma teku yake shi ma teku yake haka yake to shine siffanta shi da teku yake cewa kalbahari yayi kamar da teku sadaukin na da nake yabo ya kazifu jawahiran saboda za ga shi teku yana jeho jauhari ne lilkaribi ga wanda ke kusa da shi judan saboda baiwa maful li ajlihi wai ba'athu sahaiba kuma sannan yana aika da giragizai wanda giragizan nan jamu sahaba su ne suke sake zubar da ruwa lil ba'idi ga wanda ke nesa kun bance nan ko fayushabbihu fayushabbihu al mamduha bil bahari anan ya siffan yana siffanta wanda yake yabo ne da cewa shi teku ne na kusa da shi yana samun kyauta kai tsaye na nesa da shi kuma yana samun kyautan ta hanyar waɗansu ababa da suke alaƙa da tekun waye da fa'u bi khiyalika ila an yi zahiya bainal mamduhi wal bahari sadda kuma sai yake tunkuɗa imagination naka watan hoton yake tunkuɗa ka ka samar da wani hoton zuci da zai baka dama ka iya kamanta shi da teku ma'ana ka gane cewa wanda yake yaban nan yayi kama da teku yudahiya bi ma'ana yushabihu daha bi ma'ana shabaha allazi yaqdhifu durar wanda yake je wanda yake watsa lu'lu'i kanana lil karibi ga wanda wanda suke kusa da shi wa yursilu sahaiba kuma yana aikawa da giragizai lil ba'idi ga wanda yake ga wanda yake nisa ayu qulu wani lokaci kuma ba zai maka tashbihi ba wai ka ganin da wannan waka kalbahari da kuma wancan wakan yuridu duk yabo ake yi amma wakan farko ba maganar tashbihi na biyu kuma gashi da aka maka yaban nan ta hanyar mene tashbihi simili aw ya kullu kuma wakin ya ce maka huwal baharu kun ji ai istiyada kenan yanzu yanzu shi fa teku ne bai ce maka huwa kalbahari ba kun gane sai ya ce maka huwal baharu ai shi wannan ke barin teku ne kawai min ayin nawahi hadaitahu ta kowace ta kowane bangare ka zo masa falajjatuhul ma'rufu zurfin shi dai sananne ne waljudu sahiluhu sannan kuma kyauta ita ce gabarsa fa yaddai annahu al-bahru to anan mawaki yana ikirari da cewa shi wanda yake yaban nan fa shi teku ne nafsahu shi da kansa ma teku ne yanzu ba wai yayi kamar da teku ba wayin kiru tashbihan qur'anan sai yana kin yana musa kamanta shi da teku nukuranin saboda kin haka ma kawai ya dulo alal mubalaga to wannan yana nuna cewa shi mai yaban nan ya kai matuƙa wadiya ilmamu masala da kuma ikirarin kamanceceniya tsakankaninsu alkamila amma kamanceceniyan ba ta hanyar tashbihi ba a'a kamanceceniya cikakkiya mafi kamala mun gani ko ga malam mai turare nan ya shigo yanzu yana shigowa sai ka ce kawai ga tekun ya shigo ka gani ko sosai kuwa da can ka siffanta ka ce ai mai turare kamar teku ne amma yanzu da ya shigo sai ka ce ai teku ne ya shigo kawai kai tsaye saboda mene duk sanda ya zo wucewa za ka ta jin kanshi ka gani mala Allah sa albarka ko yau ma turare da ka bani shi nisa da je masallaci Allah ba da lada Allah ya sa albarka na'am au ya kulu ko kuma ya ce maka ala wanda nake yabo ya ɗaukaka ku riƙe ala duk inda ka ga rubuta ta da alifin dogo to fi'ili ne amma in ka ga rubuta ta da ya ara da dan alifin karami haka to harafi ne harafi ne ala wanda nake yaban nan ya ɗaukaka saboda ɗaukakan sama fama yastaqirrul malu fi yadihi kuɗi bai iya tabbatu a hannunsa haka kyauta kenan shi kudi idan ya zo ko biliyan nau ne ko tiriliyan nau ne suka shigo hannunsa ba za su kai an jima ba haka zai kyaututtuka Allah ji kamala baka gumi haka shi ma haka yake wa kaifa tumsiku ma'an wa kaifa tumsiku wai ta yaya ma za a yi a ce kunnatul jabali kololuwan dutse za ta iya rike ma'an ruwa yanzu idan dai ruwan sama ya sako ƙololuwan dutse nan da ke da tuddai su suke fara samun ruwan amma kuma ɗan lokaci kaɗan ruwan nan zai zame sai ya ƙasa mafanci wannan ko to kamar haka wai ma'ana tashbihi zumni ne yake son ya nuna maka ya ƙunsa tashbihi ne kun gane yana son ya nuna maka cewa za ka suranto hannun wanda kake yabo ne ka suranto hannunsa mana tashbihuna implied simile ne kana ya kawo zaka zaka suranto tashbihi ne hannun wanda yake yabo ga hannun ga dukiya amma hannunsa amma kuma nan da sai sai dukiyar ta bace saboda ya rabar ki da kyauta shine mushabba sai ka suranto kololon dutse kuma ga ruwan sama na zubowa yadda ruwan nan sai ya dabi abin nan so saboda haka wajen shi a nan adamun istiqral min kullin rashin tabbatuwan dukiya a hannun kowanne kun ba jiwa da ko fa yursilu ilayka tashbih nan sai ya aiko maka da tashbih min tariqin khafiyin ta wata boyayyar hanya liyar tafi alkalamu saboda maganar nasa ya daukaku ila martabatin a'ala zuwa ga wata martaba madaukakiya fil balaga wajen balaga wal yaj'al laka min at-tashbih ad-dhimni dalilan kuma yasin ya maka wani dalili ta hanyar tashbih ad-dhimni ala da'awahu akan abin da yake da'awa mutum ne wanda yake dukiya ba ta zama hannunsa saboda yin kyauta a in kana ganin ba zai yi ba zaka musa sai to ta ya za a yi dutsen ku bai ne iya rike ruwa zai yi kaga ba zai yi ba fa inna hudda annahu lu'ulu manzilatihi wayannan yana ikirari ne saboda kololuwar matsayinsa yanhadirul malumin yadihi dukiyar magangarwa take ta hannunsa daga hannunsa yana ba da kyauta wa aqama zalika wa aqama ala zalika burhanan sai ya tsayar ya tabbatar da dalilinsa akan haka faqala sai ya ce wa kaifa tumsiku ma an qunnatul jabali qunnatul jabali ta za a ce kololuwan dutse ya rike ruwa rike ruwan sama aw ya kullu ko kuma ya ce maka jaran naharu hatta khiltuhu minka an uma tusaqu bila dhannin wa tu'ti bila man jaran ma baharu ga jaran naharu yanzu ga korama nan na gudanantuwa koramar ruwa yana gudana hatta khiltuhu ai zanantuhu har sai da na zaci cewa shi wannan teku shi wannan koramar ko kuma ita koramar an umaminka ta ma fika nema tusaqu bila dhanni ga ruwanta nan ana janta ba tare da ruwa ba dhanni bi ma'ana bukulin wa tu'ti kuma gashi ne ita da kanta ma tana bada kyauta bila mannin ba tare da gori ba fa yuqallibu tashbiha kun gani anan sai juye da tashbihin din ziyada fil mubalaga saboda ƙari wajen wajen kaiwa matuka ku duba da kyau sai ya ce jaran naharu min khiltu hatta khiltuhu minka an umma ruwan teku ne ke gudanantuwa har sai da nafi nazaci shi ma ya mafi ka ni'ima tusaqu bila dhannin wa tudi bila mannin kai gashi ruwan teku ruwan korama yana gudanantuwa kai ga kyautan da ke hannunka yana gudanantuwa ba rowa kuma kana bayar da shi babu gori wai nan yana son ya nuna maka fa shi kyauta tana gudanantuwa ne ta hannun shi fiye da ruwan teku ruwan ruwan korama maimakon ya ce kyauta tana gudanan kyautan hannunsa ta yi kama da ruwan korama wajen gudanantuwa sai akasa tashbihin ya kallaba shi to wannan shine tashbih maklub ta tashbihul munakas fa yukallibu tashbiha ziyada fil mubalaga wa imtinanan saboda kaiwa matuka da kuma gori da waftinanan ne ko da kuma fannantuwa sai ya juya maka da tashbihin fi asalibil ijada wajen kawo maka uslubi mai kyau wa yushabbihu ma annahar kuma sannan sai gashi na siffanta maka ruwan korama bi ni'mal mamdu kun ji ko an siffanta ruwan korama ne da mene da ni'imar mamdu wanda ake ba maimakon an ce ni'imar mamdu din tayi kama da ruwan korama a na koraman ce yazo tayi kama da na abin nan kaga tashbihi maglub kenan ba da an kanal ma'aluf bacin ya zanto abin sabawa ne da cewa an tushabbaha ni'am a siffanta ni'ima bin nahari da korama alfayar cikakke a sai ya siffanta wai koraman da hannu da kyautan wani au ya kulu ko ce ka annahu hina yudil mada mubtasima wanda nake ban nan ka annahu mubtasiman kai ka ce mai murmushi ne hina yudil mada yayin da ya ga duki hannunsa yake bayarwa yayi kai ka ce yana murmushi ne a fuskansa da fuskarsa saubul gamamati wanda yake kwararar ruwan nan ne na girgije ta hami wanda take zubar da ruwa famali ainaika in qultu kufa hamata to hamata din ita ne na yi ga kalmar nan hama wahaya ta taliku alhanin tana haske tana shining faya amadu ila tashbihi murakkab nan kuma sai ka maka tashbihi murakkab wa yudika sura ra'iya sai ka maka sura mai kayatarwa to mathalaka halatul mamdu wata take musalto maka halin wanda yake yabo wa huwa yajudu shine yajudu wa bitisamatu sururi da kuma murmushin farin ciki ta alu shafatahi ga tana tana daukaka akan akan labbansa guda biyu aw yaqulu ko kuma yace maka jadat يد الفتح والأنواء باخلة وذاب نائله والغيث قد جمد كو جمد جدت يد الفتح عفوا جادت يد الفتح يد الفتح بن خاقان تاي كيوتا والأنواء الهان igiyar ruwa jami'in annau'u igiyar ruwa annau'u da alhamza igiyar ruwa ba khilatun tana mai ruwa yanzu idan kaje teku kaje lagos wajen teku idan igiyar ruwa kumfan ruwan tekun ya taso haka malam sai ka ji wani ya feshe ka da wata ni'ima ta ruwa malam sai ka ji wani daɗi malam kaga ya baka kyauta to wai nan yake cewa jadad yadul fathi yadul fathi bin khakan ta yi kyauta wal anwa'u bakila amma kuma igiyoyin ruwa sun zama masu ruwa wa zabana iluhu sannan ga abin da yake bayar wannan yanar ke wal gaisu qad jamada sannan kuma ga girgije ya mene ya san dare wai ka duba duk duk zub da ruwa da girgije ke yi amma wai an dauke shi sandarare ne nan kamar bai zub da ruwan fa yudahi baina ju'bain jawdil judil mundu sai ya kamanta maka tsakankanin ya abin nan kyautan wanda yake yabo wal matsari da ruwan sama wa yadda i anna karama muduhi kuma yana ikirarin cewa karamcin na ma wanda yake yaba la yin katsu bai yankewa idan ka ta'atil anwa'u idan har igiyar ruwa kyautansu ya yanke au jamadal katuru ko jamada ruwan ko kuma ruwan sama ya sandare da ke saukowa daga girgije au ya kulu ko kuma ya ce maka kad qultu lil gaimi lil gaimi haka ne ko lil gaimir rukami wa lajja fi ibraqihi wa alaha fi iradihi la ta'ridanna li ja'farin mutabassim mutashabbiha bin da yadayhi falasta min andadihi ko kuma ya ce maka kad qultu lil gaimir rukami hakika na ce ma girgije gaim jami'in shiga mam ko girgije wanda ke hauhawan juna wala jafi ibraqihi wanda ke gashi ya kuma yayi zurfi cikin haskensa wa ahla wa alaha kuma ya nace fi iradihi wajen sakin walqiya la ta'ridan li ja'fara li ja'farin kaka kuskure ka bijiro mu ja'far mubtasiman mutashabbihan kana mai kokarin kama da shi bina da yadaihi da kyautan da ke hannunsa falastamin andadi saboda kai ba tsarinsa bane fa yusarrihu laka fi jala'in qarra sai yana fito maka da bayani wa fi ghairi khashiya ba ba tare kuma da tsoro ba bi tafdili juri sahibihi yana son ya fifita maka baiwan mai abokinsa ala judil gaimi ya fifita shi akan kyautan da girgije ke yi la ya tafi bi haza kai bai isanti ma da wannan ya isa ya tsaya ba bal tarahu yan sahaba wai ma sai ga shi na yana hana girgije ne fi surati tahdidin da wani magana cikin suran jan kunni an yi hawula tashabbuha ai Allah ya hawula da kada ya kuskure kama da mamduhi da wanda yake yabo da annahu laysa min amya na amsalihi wani zara'ihi saboda shi ba shi daga cikin tsararraki da kuma waɗanda suka yi kama da shi ja'afar tafa wai girgije ne ba yake mai yake daka matsawa yake hannuntarsa karkace za ka siffantu da ja'afar wajen kyauta saboda kai ba tsarin shi ba ne don allah kai sai mu tashi auye kul wa aka bala yamshi fil bisati fa madara ilal bahar yamshi au ilal badar yartaqi Allah ka samu dace abinda Allah ya bamu iko muke daidai Allah ya bamu ladan wanda kuma ne kuskure Allah ba fitar da kuskure ne bamu ikon gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk